أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننفاهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى سائرين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشق بدا تفسير سورة الأعراف يوم تقية المتصابة لو شق بعد إلا تنبغي لجام أيوة أشهر من دايا كون رمضان جلالة مائتي عليه الصلاة والسلام شكرا السلام عليكم ورحمة الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون الله سبحانه وتعالى يتي بدا بياني أكن أنت وإذا suka kira ‘yan aljanna wana da ashabun nari ashabun jannati an afidu alaina min alma'i yau mimma razaqakum Allah qalu qalu inna Allah harramakuma ala al-kafirin قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أنا الذين اتخذوا دينهم صفة تولى شنكا فلي ولندا بيان يجباتا أكنسو cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ruwan ruwan aljanna ya haramta dukkan arzikin aljanna ga dukkan kafirai waɗanda suka mayar da addininsu wasa wasa wanda yake na kuruciya da kuma wasa na yaruta asali allazi yattakhadhu dinahum la'iban wa lahwan ko lahwan wa la'iban idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasa ko kuruciya a cikin Qur'ani wani lokaci yakan iya mayar da shi ko su sifofin waɗanda suke shagalannu wanda suka shagalta da ibada da harkokinsu na duniya hatta waɗannan koda sun kasance musulmai ne wasu lokuta kuma waɗannan lokuta sun fi yawa ko wurare Allah subhanahu ta'ala yakan iya mayar da addinin da ba addini ba ne samawi wanda ya sauko a sama to sai a kira shi wasa ko wasanni to domin haka waɗannan kalmomi a cikin ƙur'ani suna zuwa da lafuzzuka daban-daban akwai lafazin la'id akwai lafazin lahau akwai lafazin lahu sannan kuma akwai lafazi na abas wayannan kowanne daga shi yana ba da ma'anan shagalta shagalta da abin da baya amfana ko a duniya ko a lahira idan shagaltar ya kasance na rashin mallakar hankali ne sai a ce shi lafi kamar wasanni ko wasa da yara ke za su tara ƙasa kirashi taki ko kuma su ce za su yi gini da shi ko a kakkafa a kakkafa kara a ce za a yi rufa ba a kakka fakara a ce za a yi za a yi rufa wannan shi ne ake a dani kuma da shagasta shagasta ce ta kuciya ma'ana mutum ya mace shi hankalinsa ya san ne haka kuma yake shi ne lokaci da wasu abubuwan da ba za su amfani da ba kuma ba za su amfani lahirarsa ba to irin wa'annan irin wa'annan su ne ake ce musu ‘yan lahawu kenan shi ne wasa ko kaman wasa irin na karta ko wasan dara ko a zauna ana hira a cinye dare ko ana kallace-kallace ko ana sauraron wasu kide-kide wayanda duk da daya ba sa la'in abubuwan da suke amfanar mutum a rayuwarsa ta duniya ko kuma abubuwa waɗanda zai karu da su ta sana'arsa duk wannan ba sa ciki to wannan kuma shi ne ake ce mishi lahawu kenan sannan idan kuma aka ce lagu aka ce lagu yana ɗaukan abu biyu ne lagu maganan harshe marar amfani magana marar amfani na harshe ana ce shi lagu sannan kuma abin da kunne ke ji na kiɗe-kiɗe ko na hira marar amfani ana ce shi lagu shi sannan kuma idan aka zo aka ce kaba a ce abu a yi shi haka hudu ba a yi shi saboda wata manufa ba wannan shi ka tattare su duka a hausa za a ba su suna wasa amma a larabci ba duka ne suke dauke da ma'anar wasa ba ko kuma ce dukkan su suna ɗauke da ma'ana na shagarta da abin da ba shi da amfani. Shagarta kawai da abin da ba shi da amfani. Wanda wannan shagarta shi ne in na yara ne a ce zai in na manya ne wanda suka mallaki hankulan su a ce za a idan kuma na harshe ne ko da kuke ke a cikin shigarun in kuma abu ne aka sa gaba ana yin ba a san da yake da cikin sa ba a zuwa cikin shi a wajen to shi ne layin ga lahabu a cikin Qur'ani don shi lokaci Allah subhanahu ta'ala yana gabatar da lahabu na da ambaci layin wannan masu misali na Qur'ani suna cewa ya so ne ko ya gurare da shi wannan waje da ke gabacin ya ja mana Allah ya saba su innahu da'awan wa na'iban sai da aka ce da'awan aka ce wa na'iban sai kuma ita aka saba da tsarin cewa wa ma'adi da hayatin duniya illa da'awu wa la'ib nan ba da'awu na sai la'ib ke zo baya sauran wuraren gaba daya sai an kawo la'ibin da ake kawo da abu saboda ya zama tarfihi ne mantiki domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahawun وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أو أفلا تعقلون أو لا قراءة ولعنهم الحياة الدنيا إلا لئيم ولهو حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول وإنما الحياة الدنيا لئيم ولهو ويذكروا وتتقوا وتذكروا ولا يسألوا أهوالهم haka inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takathurun fil amwali wal awladi kama tadbayyin a wannan wurare da makamantar su sai aka gabatar da la'ibun da aka ce lahwun saboda ana yin yaruta gabanin zuciya ko samartaka wasa na yaruta ko shaganta na yaruta ya ke ce malari na kuciya ya ke ce wa la'abu la'abu sai aka gabatar da na yanzu a wadannan wurare a kan la'abu kenan haka ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajen da zai tattara su dinahu la'iban wa la'awan wajen da zai tattara su dinahu la'iban wa la'awan وغرتهم الحياة الدنيا وذكرني بأن تقبل نفسي بما كسبت لتولوا إنه عليه وشيني إذا مكنوا في شيوا لعب ولعب addinai waɗanda ba a saukar da su ba saboda duk addinan da ba a saukar da su aka yi ba ba addinin Allah ba ne ko kuma addinai ne na Allah waɗanda aka saukar da su a littattafan Allah amma an canje su an canja su sun zama ko wasu addinai daban ba na Allah ba kamar Yahudiyya da Nasraniyya addinin Yahudawa da addinin Nasara waɗanda asalin su an saukar da su amma aka zo aka caccanja aka mayar da addinin su da zaman to magudanci ba addinin Allah da manzanninsa ba. Idan muka ɗauke su a haka, su za mu ga Ƙwa'ani yana magana a kan wannan a wasu wurare. Ciki har da wannan waje da Allah ya ci Allah zai nassara su dinahum la'awan wa la'iba. Haka wajen da zai nassara su dinahum la'iban wa la'awan haka ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina la tattakhidhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum والكفار والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى يجي فقال آية تدعو بايا ومن آية وإن addinan ne gaba ɗayan addinan ne suka kasance kawai wasanni ko da sun yi abu da sunan sallah wannan sallan shaganta ne da ba ta lokaci a banza saboda sallah ba ta an san sunan ta sallah sai ta dace da shari'an da aka saukar da wannan sallah ɗin haka ko da za su kira wasu abubuwa da sunan zikiri a wajen Allah to zikirin da ya kasance aikin banza ba ta lokaci da gatta ne aka koda za su ɗauki wasu takardu rubutattu da sunan wahayi suna karantawa ko da sunan qur'ani suna karantawa zai zama aikin banza zai zama ba ta lokaci da gatta ne ba na addinan da duk abin da ke cikin addini ko addinan na ibadu sun zama to wasanni in ma kasancewa dama ba Allah ne tsara su ba ko in ma kasancewa Allah ne tsara su amma sun zo sun tafiya daga baya kamar yadda halin addinai ne Yahudiya da Isra'iliya sun kasance har aka subhanahu wa ta'ala yake bayyana wannan a wurare har sai sunan kalma an mawaqi'i حكم الحرف حكم الكلمة من بعد مواقعه ويسمعون كلام الله ثم يحرفونه wanda wa'ayi za su canja shi su mayar da shi wani abu daban su mayar da shi a cikin daban ba a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ba ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qata'nahu fi al-ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلق ولدوا الكتاب يعبدون أرض هذا الأدنى ويقولون سيقضوا لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه على المخل على المخل عليه الميثاق الرجال ألا يقولوا على الله إلا الحق وجرسوا ما فيه هل هو كفيه حتى كان سبحانه وتعالى سوى فخلق من بعد خلق أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا yake makalama da ba da kalmu a wannan ayoyi guda biyu yana magana ne al'ummar da annabawan suka bar su da Allah na wahayi suka bar kuma ibadu da wadannan da kai suka karanta amma daga baya suka canje suka canje waɗannan ibadu suka tsorantar da sata suka bi sha'awar su suka bi sha'awar su sarrar su suka yi watsi da dukkan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su bari suka yi ruko kuma da abubuwan da Allah ya hane da ya kasance a cikin su bayan annabawan su su ne su zama su a cikin na wasanni a cikin na shagarta sun zama su a cikin na babu gari shi har shi Allah kuma da ala yake yake ba da bayanin cewa wasu malaman su suka kirkiri hukumul kufar hukumul kufar shi ne za ka iya aikata zunubi ka zo ka ɗan ba da wani abu wa kasu kasu ya gafarta maka har yau nasirani akwai wannan a ciki cewa cikin duniya kuma ne gargaɗe wasu zai so ku ba da ce mutum ka kashe ko biya kasa ko ta ta kai ne kai ku saboda haka wannan abin nan da kai zai ɗaura masa kuɗi in mutum ka kashe dubu ɗari biyar za ka biya sai a gafarta maka saboda babban aiki ne kai kuma kariya kai ga kuɗinsa in za ka kai ga kudin ga kudin ga kudin ka suka cancan jikin kofin Allah jini da sabon suka mai da addini addinin Allah suka mai da shi san rai kawai shi azab salata wata shahawa shi dai yadda shi'a a yau suka mayar da ko ko ko su mayar da addinin musulunci ya zama su addini ne na kufi da wuta da kuma da an canza hakan kuɗi sallallahu alaihi wasallam wanda abubuwan guda uku su ne su ne addini a yau a maimakon riko da addini musulunci ya zama ko kumusi kashi ne cikin biyar duk abin da ka mallaka za ka ware zuciyarka ka ba wa a ayatullah ka ba wa malaman kashi ne cikin yadda da abin da kama ta maimakon zarga maimakon zarga ne shi arba'in haka da abin da daula kasar su da samu za ta waye kashi ne cikin yadda da cikin malaman su sauran talakawa kuma a ba su kashi haka na aka aka hada da zinaci zinaci aka aka ambaci suna da sunan musa haka aka dawo aka dawo da musulmiya cikin addinin musulunci abin da ake ce ma addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda babu kashi na ciki wanda isa musulunci zai zo ya yayi iyayensu da kakanninsu musulunci ya karkashe su suna kafirai suna maruzawa bayan shekara ɗari maimakon su bi kano abin da aka yi wa iyayensu su za ku zo su kafa hujja da kashe iyayensu da kakanninku da cewa shi ne tarihi ko shigo da musulunci cikin ku maimakon ku aibanta wa waɗanda suka fi iyaye ku da kakannin kuma rusaya suka kawo mu musulunci sai kuna alfahari da su cewa ku ne suka kawo mu musulunci kamar da wannan abu ne sananne ne za ka ga kabilu wata kabila za ta ce shi kowar musulunci shi ne shekara ɗari biyar wata kabila za ta ce shekara ɗari wata shekara ɗari ana alfahari da su kowar musulunci cikin wannan yare da kabila abin da dukkan duniya da dukkan dalilu suke yi a duniya kenan amma ba da kabila kabila ta bayan sawa su kabilu iran na bayan sawa su ba sa alfahari da abin da sai na umar ya yi na shigo da musulunci cikin su ko karkashin jagorancin sa a cikin al'uwa yanzu a yi alfahari a girmama sai na umar shi ne ya rusa daula ta babulanci daula ta bauta wa wuta a yaba wa sa'adi a zuwa kawa shi ne ya yi kumar shi ne kumanda shi ne ka'idi a wannan yaki na rusa daular bauta wa wuta a yaba musu a ware wuta da wuta za a zo a yi biki a kan su a musu addu'a Allah ya yi su Allah ya saka musu da alkhairi maimakon haka su suke ware kula da sunan musamman domin su da kuma domin su da shi sa su da shi wa ba cewa su ne suka zo su da rusa su daular su na barisa daular da ita ke karfi na ɗaya ne ko na biyu a duniya suka rusa saboda haka suka mayar da addini musulunci ya zama ko laifi da dahu laifi da dahu ko bin san rai kawai saboda duk mutumin da ba ran da yake yi ba ba san ran da yake yi ba yana alfahari da shigo wa wasu cikin kabilarsa zai yaba wa kowane da su shigo da musulunci wanda a yau za ka je kasar hausa ba shi da suke yabawa suke son sai da shi kuma ta godiyo duk da kan cewa shi kuma ta godiyo shi ne zo ya kawar da ya kashe iyaye su da kakanni ya kawar da addinin mazubanci a kasar hausa sai ake alfahari da shi kuma ta godiyo kuma ana ganin cewa shi ne yadda da su a kasar nan saboda haka san rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da jin sha'awa fakadafa min ba'di qalbu aqam salata wa yaqu shahawat nan kusini duk ajin da yake janyo mayar da addinin Allah zaman tsowa sani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kubanta wayannan kafirai wayanda aka hana su ɗanɗano ruwa na ‘yan aljanna ko wani abu abin da Allah ya arziki ‘yan aljanna Allah ya fi arziki na sababbin dinahu lahawar wa harika saboda sun mayar da addinin sun mayar da addinin su ya zamo wasanni ne na na kuruciya sannan sun mayar da shi kuma wasanni ne na yawuta banda wa'annan wasanni babu wata ibada cikin addini su ibada da Allah subhanahu wa ta'ala yake a ita ko ake kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da ita wannan yasa sai duniya ta ta rudar da su shi ne ke wa zarratu da hayatin duniya saboda duk mutumin da ba shi da addini ilahi addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara addini da ya zama so la'ahu ya zama so la'ihu to shi wannan shi ne duniya za ta tunkare da dangada shi ne wanda duniya za ta kasance kyakkyawa wacce aka mata ado aka mata tsawa a idanunsa haka nan duk wanda addininsa ilahi ne amma ya cinye ya zo kusursa maimakon bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan lokuta lokutan sa ɗin sai ya mayar da su lokuta ne na la'ar lokuta ne na la'ib yana mataki yana yaro ba a sauran da shi ya haddace Qur'ani ba bai yi karatu ba bai yi ilimi ba haka yana ta wasannin su ya girma haka nan bayan ya girma nan ma ba a daura shi kan wata ibada ko wani ibadu da zai shagaltu da su ba to sai kasance shi rayuwarsa gaba ɗaya tun daga yarunta da samurtaka da kuruciyarsa da girmansa gaba ɗaya ya ci yadda adadin numfashin a banza ba a san shi da ayyukan alkhairai ba ba a san shi da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba sai kasance lokutansa gaba ɗaya ya ci su a yarunta da la'in a kuruciya kuma da samurtaka da kuma lahau wannan duniya ta riga ta rubar da shi ta raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala ta raba shi da manzo da aka aiko masa ta raba shi da ibadun da aka umarce shi ya shine lokutan sa da su gaba daya shi je ko kuma galibin abin da ake ci a yanzu za ka ga mutum cikin awa ashirin da hudu bai wuce in ya dage da maka ibada ta awa ɗaya ba ta awa ɗaya cikin awa ashirin da hudu in kuma yana ibada ta awa ɗaya cikin awa ashirin da hudu za ka zo ka same shi a wata gaba ɗayansa a wata gaba ɗayansa bai wuce ne maka ibada na kwana ɗaya ba na kwana ɗaya wato awa ashirin da hudu za ka zo ka same shi kuma a shekara gaba ɗaya bai wuce a ce ya yi ibada na wata guda ba duk shekara yana asarar wata goma sha ɗaya ko wata goma sha ɗaya a duk wata kuma yana asarar kwana goma sha tara kaga wannan addinin su shi ne wasanni da shagaltuwa da yake wannan shagaltar nasa shi ne addininsa maimakon addinin sai ya kasance shi ya ci ne yawancin lokuta a ce awa awa ashirin da uku a ce shi ne addinin da ya cinye awa ɗaya kuma awa ɗaya kuma shi ne wasanni suka cinye wanda shi ne addini ka bai zama ko wasanni ba amma wasanni sun cinye ko shaganta sun cinye awa ashirin da uku awa ɗaya ne kadan addini ya samu a shi ko kuma shaganta ta cinye ta cinye kwana ashirin da tara addini kuma kwana ɗaya ran ya samu a wata ko kuma shagarta ta cinye wata goma sha ɗaya a shekara wata ɗaya ne ran kawai ibada ta cinye to ta ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa darratuhul hayatud dunya ne domin haka ne iyayen musulmai ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa rahimahullah wa zafara lahu suke cewa duniya din da shagaltuwa da ita din tana ɗaya daga cikin hukunci abin da suke cewa a dubu abba kitabai guda ku wadanda su ne suke kawo wa ɗan adam cikas suke raba tsakaninsa da ubangijinsa suke raba tsakaninsa da manzon da ya aika ne waɗannan kitabai guda guda ku na farko shi ne hijabi na nafsu hijabi na nafsu kamar da muka bayyana da su shi ne umul khaba'isa wanda yake janyo wayannan abubuwa da da la'amu da suke magana a kai ko da lamu ko da abubuwa da muke magana a kan su gaba daya nafsu shi ne na farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala da farko akan wanda yake cewa kad afla man zakkaha bayan ce wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa yake cewa kad aflaha man tazakkaha wa zakara isma rabbihi fa salla wa yu'thiruna alhayata ad-dunya wannan nafsi shine hijabi mafi girma mafi hatsari a jikin ɗan adam shi ne jin san ransa saboda jin san rai shi ne yake janyo wasanni na yaruta da na kuruciya su shi ne lokuta ibadun ba za su kunji mai kunji wannan lokuta ba sanin rai ne yake kawo wannan shi ne jari na biyu shi ne shela inda kan an gabatar da nafsin san rai hatta a kan shekar da nan za ka gane cewa yana da hatsari saboda shi ke nan kansa inda ba nafsu a cikin ɗan adam to ba ta inda zai shigo wa ɗan adam saboda haka nafsin sai ta kasance ita ce hijabi na farko hijabi na biyu shekar shekar hijabi na uku ita ce duniya wanda take magana a kai wa gharratu al-hayat ad-dunya wa gharratu al-hayat ad-dunya sannan hijabi na uku shi al-qalbu hadith Allah hadith Allah gaba ɗaya hijabai ne waɗanda suke shiga tsakanin bawa da ubangijinsa suke shiga tsakanin bawa da manzon da aka aiko masa to cikin wannan hijabai guda hukunan to a nan Allah da yake wa zarratu hayati duniya zaka ga duk abin da yake shagaltar da ɗan adam yake tura cikin la'ihu ko yake tura cikin la'au za ka ga cewa abubuwa ne waɗanda suka shafi duniya domin haka yanzu a cikin sanyi na musulmi ya rawaito a shafi da wani sa ma'aiki a yin salatu salam da yake cewa yake cewa a duniya mal'ulatun wa mal'ulun ma fiha illa zikrullahi ta'ala وما وما والاه وعالم المبتدئ yake cewa duniyar nan gaba ɗaya ta tsirin ya ce duk abin da ke kima tsirin ne sai ware wasu abubuwa shi sai ce sai ambaton Allah yana cikin ambaton Allah duk abin da ya shafi ibada duk abin da ya shafi ibada abin da ya sa aka ware abubuwan da suka shafi ibadu aka ce su ba tsinannu ba ne su wayannan abubuwa kana yin su dama ba sa zama a duniya ba abubuwan duniya ba ne a yau inda za ka yi zikiri ka ce Allah akbar ko ka ce subhanallah ko ka ce alhamdulillah ko ka ce hasbunallah kana yin su za su dauke su a wannan duniya ko kofa ta mutu a sama sai ta zo ta shiga ta tafi ba za ta tsaya ba ne a nan duniya ne saboda su ana yin su ne a duniya amma ba ababe ba ne da duniya shi sa mutu ya ce illa zikir Allah ta'ala sai ya ce wa aliman mutaziman da malami na ɗalibi almajiri ibadun da ake wurin da suke tafi amfanin Allah malami ke karantar da waɗannan ibadu da ɗalibai masu karanta waɗannan ibadu in ka ware su duk wani abin da yake cikin wannan duniya ne na ne domin haka ne la'in da da'amun da muke magana a kai in ma ya kasance na idanu ne ka tsaya kana kallo ka shagalta da kallace-kallacen da ba sa amfanin ka abin da yasa farkon tafsirin da muka ce idan aka ce la'in bukulahu ana ware duk wani abin da zai maka amfani a duniyar ko zai maka amfani a duniyarka yanzu misali kana kasar labaru ne da duniya kace bari in kunna jazira in kalli labarun duniya da yake faruwa a duniya iya labarun da kake kalla baya cikin laifin baya cikin lawo saboda da aka ce saboda zai amfani ka a rayuwarka ta duniya za ka ga wani abu a cikin da abin da ya faru ga musulmai ko da abin da zai faru za ka kamu da wannan aski haka ne inda kallace kallacin da kake shi ba ninka kana kallon wa'azi ko kana kallon wani drama da ai aka shirya akan abubuwan da suke da tarihi da kudanci wurin da za su tunatar da kai magabata ka ga kimansu da daraja su har da zo da musu addu'a wannan kuma baya daga cikin zuciya ko baya daga cikin wasanni haka nan haka da inda misali kan kunna Ka'aba ko masallaci mu zuwa haka ana kallo ko kuma kan kunna wata tasha da ake karatu Qur'ani kana kallo duk waɗannan ba sa da abin da suke magana a kai saboda abu baya zamo la'ibu ko la'abu ko lagu ko abatu sai a lokacin ya zama so ba zai maka amfani a sana'ar ka ta duniya ba ba zai maka amfani a addini ka ba abu biyun nan ba zai maka amfani da su ka ɓata lokaci ne a banza ka cika amma duk lokacin da zai maka amfani a sana'ar ka misali kai ne ɗan jarida ne kai misali sana'ar ka ɗan jarida ne kake sauraron labaru kaga wannan layin sana'ar ka ne haka kai ɗan kasuwa ne ka kunna da aljazira ko cnn kake kallon me ake cewa economy a labarun da ake yadawa abin da ya shafi tattalin arziki daga dala yau nawa ne nawa ya faɗi nawa ya hau ko da harkar da ya kai wannan layin kasuwa wani duk ba a sa shi cikin wasanni na tsohiciya ko da wasanni na abin nan to saboda haka wannan wanda ya shafi idanu kenan wanda ya shafi kunne kuma ka zauna kana sauraron labaru haka ko ji da mutane ko cin naman mutane ko labarun yan siyasa wanda ba amfani a ciki da kunnanka ko kana sauraron gide-gide da waƙoƙi wanda ba ka ba da mutar da ya ake fara wanda ya shiga layi yanzu amma lokacin da abin da kike sauraron nan zai amfani sana'arka sai maka amfani a addini shi ma ya fita haka nan abin da ya shafi wasanni na hannu haka wasanni da ake a kafa ko wasanni da ake da kwakwalwa haka ku ka zauna yana tunanin da baya maka amfani ka zauna kawai kai ba wani kike ba ba ka rasu ba ka kike ba ka zauna haka ku kana tunani wannan tunanin da kake yin nan yana daga cikin dai yana daga cikin ta'awuni musamman tunani ba harkar Allah ko harkar daira ba ka zauna kana tunani tunanin nan da kike ba zai canja da daren Allah ba abin da ka tuna shi nan ba zai yi yi ba ko ne ba tunanin ba zai kare shi komai ko zai da shi komai ba in wannan ana sa shi bangaren da shi da da'awu sannan daga bisani duk wasan da kai da gaɓoɓin ka gaba ɗaya ko da idanu ko da kunci ko da harshe ta zauna a daba ta ana kai hira da kai hira da ba ni amfani ba da kai ba ko na makarantu ba ko da kafarka kaje kaje kallon bol ko kuma kallon sinima da abin da ya kama da wannan ko da Allah ya kike ta ta kai ne gara duwai da ka tsagarta da addini da waɗannan wasanni shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake wa zarratu bil hayati dunya rayuwa ta duniya ce ta tsagarta da su kuma duk abubuwan da ake kira da lahawar suna da abubuwan da suka shafi rayuwa ne wanda kuma rai yake dace da su haka kenan ta hanyar wannan abubuwa guda biyu ne duniya za ta fitar da kai kai karbarsu ka fata lokutan ka banza ba ka yawaita asusun ladan ka ba ko da ke abubuwan mutunka shi ne zuwa suke fi shigowa suke fi shigowa suke fi shigowa abubuwan laganta kuma sai can bayan awa biyu ko awoyi na ciki daya ko biyu ne zai fada a ciki wannan ne ya sa Allah subhanahu ta'ala ya ce ban yauma nan samu gani saboda kai ka mance da Allah ka mance da ibadunsa saboda ka ce ga da wasannin nan na kofi guda biyu to sai sai aka maka sakayya daga jinsin irin aikin da kai maimakon ka zauna ka yi lafi ko ka yi zikiri ko in ka iya karatu ƙari ka yi karatu ƙari in ma ba za ka yi wata ibada ba ma ka zauna ka huta ko ka san za ka yi barci sai ka ce shi ne lokutan da wasanni kaga ka mance da ibadu ka mance da Allah subhanahu wa ta'ala ne da wannan shagarta to shi Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa garatu hayat dunya sai ke bal yawma nansahu yana nufin al-yawma din yana nufin ranar tashin al-qiyama saboda Allah subhanahu wataala ya kira ranar tashin alkiyama a yau yau ya kira ranar tashin alkiyama gadar da ya alamuna gadar da zikar zabul ashir ko a wata kira'a ta ta alamuna gadar da zikar zabul ashir saboda haka a yau ko kuma a dalar ko ya yi wannan ya yi wannan amuru da turabaku ولتنظر نفس ما قدمت لغد وشيني أيو على الفجر القيامة حتى يتزام من شيء يكون كما نسو لقاء يومهم هذا كما يتزا suka mance da haɗuwa da ranar wannan rana ta su haɗuwa da wannan rana ta su saboda duk mutumin da ya mance da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya mance ya dace shi a kabur a kabari a cikin zani to ba zai ci ne lokutan da banza ya ci ne su da la'ilu da la'au ba domin haka ne asin da su so ta sau shi ne sukanci suke cewa suke cewa lokaci amfani da lokaci shi ne azaki shi ne asin da kusuri tafawo saboda tafawo sunanci zai saura ka kan abin da suke cewa istidrakul awqat mutla cewa istidrakul la'azati bil ubudiyyati tamat ma'ana cinye lokuta gaba ɗaya da cikakkiyar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala har ake cewa sufi ibn waqtihi shi sufi dan lokacin sa ne an ce mishi shi dan lokaci ne shi baya yadda takan daya ta kuce masa ba tare da ya yi aiki alkhairi shi ba ba tare da ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a shi ba saboda haka ake cewa ibn ibn al-qudiyu ibn waqti shi dan lokacin da shi kudi haka na Imam Shafi'i yake cewa sahihu sufiya ولم ولم أستفيد منهم إلا كلمتين أو رواية واستفدت منهم كلمتين أو رواية واستفدت منهم ثلاث كلمات كما يسمي رويته تعريف أكين تعريف الحقيقة الآلية إمام الشافعي يكي سوى ناكي كتير سوفاية نازونا تسو شكرا غوما شكرا سبوما كتير سوفاية إمام الشافعي yake sai na fa'ida su da kalmomi guda biyu a hutu waɗannan kalmomi guda biyu kalma ta farko ta ce sufaye ko tari na suna cewa alwaktu sayyidi illa bilqa'u yaqaka suna cewa lokaci kamar takwabi ne in baka yanke shi wato shi zai yanke ka na fa'idantu da wannan sosai a cikin kalmomi saboda wannan kalma ta tsufaye kwaya ɗaya cikin kalmomin su sosai in kai amfani da wannan kalma kwaya ɗaya kasan ka tsira duniya da lafiya saboda wannan kalma tana so kana karantar da kai amfani da lokacin ka cikin abin da zai amfane ka ko a duniyance ma a ce kalmar tana hana ka zaman banza tsara ko zaman kishi wando saboda su ba su yanzu aka kawai lokaci ka zauna ka fata lokaci da amanda in za ka yi wata sana'a ka yi wata sana'a in za ka yi ibada ka yi wata ibada amma ka zauna awa ɗaya awa biyu awa uku kana karkace karkace kana hira a gaba ka wuce wannan baka daga cikin layin tsubaye ko kun yi hannu hannun riga tare da to shi ne yake wannan kalma na riban na ribanta da ita cikin kalmomin cikin kalmomin su ma musafi yake cewa suna cewa nafsuka in lam tashghalha bil haqqi tashghalka bil batil in ba suna cewa ranka ko kai kanka in baka shagaltu da aikin Allah ba to ranka ne za ta shagaltar da kai wani aiki daban wanda ba na Allah ba wannan kalma ce muhimmiya sosai ma'ana shi dan adam ba zai yi ya zauna baya yin komai ba ka saba ganin su da yana zaune baya yin komai to kai din in baka kirkira wa kanka wani aiki alkhairi ba to ranka zuciyar kai ta kuma za ta shirya maka wani aiki wanda ba na alheri ba saboda ba zai yi ta zauna a cikin ba ka yi komai ba kalma ta uku kuma yake cewa a sami duniya ke suna al'adamu isma rashin abu ɗin tsira ne a duniya da lahira su ba suna faɗa wannan ma'anar ta zama ba ka da abu ka tsira duniya da lahira tsiranka a nan duniya za ka iya kwanciya a idanun nan ma ka kwana ba ka da shi saboda an san an tashi a cikin gaba ba ku da duniya saboda haka yaran gari masu tashi tashi ɗauke ɗauke ma ba ma wasu a ka za su ce yanzu ta yi ce ya zo ban tare a nan kwanci ya ɗauke ya su ce ba ba ku ma ke saboda ba ka da kwanci amma shi wanda yake da shi ba a cikin gidan ma ne ya ce da wani ɗaki da su sauran ya kuma da kansa wataƙila kuma a can ma akwai mutaransa da ya sa yake ba wa kansu tsawo saboda yana da ba sai lahira uwa uba ba ya gana da abin da za a maki zafi masu na za a maka lahira eh in ka je lahira ba ka da koti ba wanda gwandanan za yi wani zafi to saboda haka yake na ji suna cewa al'adar mu isma har wani malami yake ba mu labarin yake cewa ɗayan da ya gano lahira a duniya ne yace da ya yi umara bai siyo komai ba ba shi da ba da ka aka zo awo aka ce na kayan da za a wuri shi ba da kayan da za a wuri aka zo ba shi da ba komai aka ce wuce yace ya wuce ya je ya ga musulmi ya zo da abu musulmi sun ba kowa a wannan saboda ba shi da abin da za a wuri haka nan da aka zuwa da sauka a sama ma ba komai ina kayan da za a ba ku ni aka zuwa ya fita ya yi gida mutane a layi a layi jiri a yi abu a layi aiki wannan yana nuna ma cewa lahira ma haka ne in ba ka je da abin da za a auna ba bai za a auna sai ya ce ka wuce kawai ko ka bar wannan ne saboda haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake da yau nan zamu yau za mu mance kuma za mu mance kuma yadda kamala su ne za a yau ma'aza yadda kuma suka mance da haɗuwa da wannan rana ta saboda mance da wannan rana ne ma suka shagasta da zuri da rudani na duniya shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma ka zo ki ayatina yajhaduna kasancewar sun kasance suna ja suna shudi da ayoyin suna ja suna shudi da ayoyin domin shi ke dan kansa yana amfani da abubuwa da uku ne yake barka mutane suke shi ne lokutan a banza abu na farko abin yana tare da shi mutum kansa shi ne zuciyarsa ransa da yake tare yana cikin tare da ita baya iya rabuwa da ita to shi dan yana tare da wannan kai zai zayyana abu abubuwa da duniya da yake cikin wannan zuciya shi kuma mutum a kan ya samu wannan abin da yake so a zuciyarsa zai ke yi komai zai ke yi komai saboda haka ne kuma bukatar da shiga zuciyar da ita akalla za ka iya zuwa ka shiga layi ka yi cikin kas tun daga safe misali gobe sallah tun safe kana nan a layi in ba dabara ka yi tsancan duka a hannun kana ibari ko salati ba awa uku awa uku awa biyar za ka yi a layi ka yi cikin kas shin ne wani na lokutan gaba daya misali ka ci wani tsancan da wuce dubu goma ko sha biyar ko ashirin bakwai dubu goma ko sha biyar ashirin ya ci ne ma awa ko ko biya in ba kai wani dabara da kake ma kai a kai ba ku kaga me yasa ta hanyar ya yi shigo maka haka nan shi zan zai shigo maka ta hanyar duniya wanda ana yake magana kai wa wasu hayar duniya a haka ma ayoyi da yawa ya yi wannan suna wa'adan la ya haɓa فلا تزورن من حياة الدنيا ولا يجوزن في الله غرور حكى يا لو تستطيع ربك يخشى يوما كانت في وارث من اموال ولا مولود وجاز من اموال الشيعه ان وعد الله حق فلا تزورن من حياه الدنيا ولا يجوزن في الله غرور اذا شيئا كنت لنا افضل لنفسك لنا افضل لكم الدنيا za ka ga ababen duniya iri iri in ka ga gida kana so ka ga mota kana so ka ga mata kana so ka ga kuɗi kana so ka ga wani nau'in abinci kana so a kan abin nan da ranka yake so na duniya za ka iya yin komai in abin da ake miyagu ayyuka da ake a nan duniya saboda a samu duniya da ake ana kai kuɗi saboda a samu abin duniya ana tsari saboda a samu abin duniya wani ba za a ce ya bar wani sallah da wani lokaci saboda duniya zai gai abubuwa iri cikin abubuwan da ake yi saboda a samu duniya ne saboda haka yake amfani da duniya sannan kuma yake amfani da mutane yake amfani da mutane kaga wani yana da abin da baka da shi kai sha'awar ko ya haɗa ka da wani aboki mummuna ya bar da kai shi ke kan kansa idan babu nafsu babu duniya babu mutane kai sai ya ɓanta da haram saboda haka ne aka ce jaji da farko da wani aya ne ke gana a kai jaji na jaji da za a wurin nan jaji ne wani ne shafi jaji na siya shi sa amma ya ce kan abu da abin da ta wa kada ta zama da ta haɗin
wai karin bayani a kan hadisi da yake duk wanda ya bai wa da an wani abin da zai yi ba shi da shi da ba shi ba dokokin da an ahli dokokin ne ba shi da ba shi da shi kenan kenan
dokoki dokoki wa wannan kuma ba kwanar da shi bai ba ba shi ladar alaƙi gaske shi ladar da aka ba wa wanda ya yi an ma gara wa kai wani ina dayi kabala ne in mutane da suke da kazafi ba ɗaya suke yi asiri kan ba su da biyu kwaya ɗaya ko raba ko raba ko wata ɗaya kowa da shi ya fara da baki kana da dadar gaba ɗaya dadar da suka yi a cikin ba na ku za a ɗauka a baka in na ku suna da dadar da suka yi sai ma dada irin na ku su za a baka wanda dadar arziki ka wanda zai yi wanda yana nuna maka dayi ciyarwa dayi yana nuna maka kuma kuɗi wannan in kai ne shi da hanyar halalar kana kwanci kana barci ba an kira da shi a cikin abu ne sosai san da ne shi tare da halar amma mutane suke tattalla a kai ba ka ne ma ta hanyar halar da su ma su za su ta hanyar halar da ba ta amfani da su da rubuce da matan هناك الذي يشرح الآن ثلاثة المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لكن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقول هكذا الدنيا أو في سبيل ولي الله ولي الله في كلامه تشهد حتى يقول ولي ويقول بأن كفى لا يدرك بفاكهة dan ne saboda kai ka tara da da cewa ta hanyar ayyukan alkhairai da dukiya kamar da su ko ne da wanda ta hanyar ba su suka tara sai mu so ku haɗe a wani gida da da suka yi suka zo wannan kusa bai da ba to haka ne haka yi imanin cewa a shi amfani da dukiya ne yana ɗaya da cikin dayuka da suke kira kuma shi tarika tarika tarika ɗin da mu sha bayani cewa ana ce tare ko tarika ana nufin wani layi da kai layin da shi da kai su an ka da sallallahu alaihi wasallam layi amfani da yama sai dai da tsiran tsiran har zuwa da Allah tsiran tsiran har zuwa da sallallahu alaihi wasallam da wannan da sai na Umar ne manzo ya ga Allah manzo cewa ne ما ضرب عثمان ما فعل بعد سيدنا عثمان انا نيم اخر ما تجيب ناس isra da kuma guda talatin suka zo da zafin kaya sai ya ci a kai wa manzan Allah wasu talatin suka zo ya ci a kai masa wasu ɗari suka zo ya ci a kai masa wasu ɗari suka kuma zuwa ya ci a kai masa rakuman da kayan da ke kan gaba ɗaya ana cewa a ranar sai ne ba da zafin rakuma ɗari rakuma ɗari da kayan kasuwa a lodin kayan kasuwa da ke shiga shi kare manzo ya ce daga yau Usman ba wani aiki da zai aikata na zuhuri a kira shi. Ana ba wani abin da zai na zuhuri a mutu ta mutu. Miji da shi da shi. An yi kira da na shawara. Shi ne matar da Usmana ba ba ala ba. Gama an yi tabaruwa ga manyan 'yan kasuwa sun tara miliyoyin kuɗi a cikin akawu ga masu azumi mai lafi wani ma zai tafi kauru amma ba ya lafi da zai so da fara ruwa da ruwa ya fi komai a rahaku ina ana samun sa idan ruwa ya fara ya rushe kawai wanda kuma kuma a garin nan muna da attajirai da manyan ma'aikatan gwamnati wanda kowane daya sai ya waye wani kuɗi da ciyar da addinin musulmai su zama sun wata guda. Magar ke ma mafi ko ba wani musulmi ba. Saboda za yi ma cikin kuɗi baya tafiya da yawa. Sai ka ka siya wani abinci zai biyan goma. Ba ƙaramin abinci ba. Duk da tsadar abinci ma ka tara ma abinci da ke wani abinci da zai biyan goma. Za ka yi mamaki. Kar ka yi mamaki cewa duk da yau musulmai a cikin gari zama sun ba za mu iya cin abincin miliyan ɗari a wadace ba. Miliyan ɗari a cikin kayan cikobi mai da hasashe da kayan miya da kayan abincin miliyan ɗari domin zama dukkan su ba na kamar ka. Saboda haka to a koma ne abu da ya gaskiya. Dan yin tsarin da ake kusan da aka yi ba. sannan ne da shi ba wani yana magana kan kayan zartar da da shi ba wani ne da shi ba yana magana abin da za su shiga na zartar da shi na saboda kullum sai ya yi zartar da za su shi kayan zartar da za su shi a bayan suna ba wani kayan zartar yara suna wani kasi sun kasi da wani kasi da ba ya ba ya da shi saboda ya na zai yi masu hali da shi a cikin yaji suka cewa a su a raba wa yara kan yara talakawa mata matan masu gana da kai yadda kai da ƴaƴan da za su fito da tafi yaya ka ga ƴaƴan talakawa ma da masu amma ne ke karuwa wani zai yi wa ƴaƴanka su goma a sallah ƴaƴan kannan da ko kuma su ba su da ɗaya da kanan ba su da saboda haka ba wannan mutum da da mai kashiyar da a kashiyar da alfi da ba su da da irin na alfi da yi ba na shi kula da shi ba
na sabon karanta tambaya na gaba ko da yadda kuɗi a bakin masallaci da kora ta ke bayani yanayin kuɗin da yawan kuɗin su ta baki ana sanar da mutane na haka magana da kuma da kuma yace ina so kalin bayani ne akan cikin kuce cewa da ake yanzu cewa an fara kyamuje ta bar karawi
a ba ni yayin da kai kuma da yake da zai ke karawi da hada da sahaji ne sai kuma da yake wa ba zai hadawa da sahaji ba da ake karawi abin da ya zama ba a cikin jima ba ne duka ya ce a yau mutum da za a ce ba kai da rawuni ba ba kai da harshe ba na ce da ce ka bai kuma da ake yi ta bayani cewa masu rikin bayani ta mutum su kai gobe da shi na tsakiya mutum na cewa bai kamata ababe da kuka shafi na jiki ko da akwai ko sun يدل على الطريق أحدث مشكور مشكور جاهلية حتى أتي إلى الواجب لأن ما يكفر ولا يواجب كل واجب kai abu ba shi haramu sai an yi wani abu haramu ne ma za ku da yi amma idan wani abu ba ko da haramu ne duk ma su da ta haƙƙa kan haramu ba ba ka da shi ma sau da shi ce maka shi ya yi riko da tsawon malamin da ta ce ba haramu ne ya ba shi kuma wannan malamin da ba za su shi saboda haka ya kamata yin sallama baya ko biyu shi kullum da yi sai sallama ɗaya ne ko sallama biyu ne a an yi ijimai sai sallama ɗaya sallar kasa sallama ta farkon ne sai su sallar da ita sallama ta ɗaya ko za ka mutu a cikin sallar sallama ta biyu a cikin akwai wani a daman ka kai sallama ta iya cikin sallama ta biyu Itu mereka dikau jihad adalah berbunyi tentang materi kuliah tentang materi kuliah tentang janji. Akan lebih awal bekerja luwen awal lagi. Kehidupan itu pun terbagi sebagai asal sebab haram sesuatu aku ada bagi sebagai bersama tuan apa yang kita sudah bersama itu apa terjadi yang saboda haka in ka ga za ka iya yi rauni a hankali ba haka in ba za ka iya yi ba ka ɗauke da ko shi ka rauni ne ka yi hankali ko kuma ka rauni ka yi hankali
na'am ko da tabbacin lokaci kuma zuwa ne tun ba da kashi aka makalla wani shi da gaske da annabi sai zai kada dawo wani duniya
eh annabi ta مستوى الحكم بيان ألا لا تجد سمع فكان لا تهوى فضحى الله إليه فجعل سوى وإن أهل لا في قبل الموت وإنما من يسقط على السوء حتى يكون ساعته ولا تدخلون النار مدة من هذا الرب الصحيح وإنما كنت لا تشركوا به كما الشيوى أنتم أنتم يشي الكفى عن شيء كما شعر يوم الجمعة وأن لا يشركون من ذلك كلهم ومن لا ولا تبدا يعني لو ما حد يجي يقول فقد تتحول من العالمين يدور يدور عن الأمة للإنسان وفي دور كل أمين سابق في دور كل كتاب في Thank you. مزيد كشي على زيد أبدا زيد زيد كشي مصاع على زيد أنا في واحد وكل شيء تقول فلن أقول لا يتبع كل ما لا تقول ما يرجع إلى الله لو لا يعلم الله تعالى saboda ga wanda ya tafi abu ne kuma shi wannan shi zai nuna maka cewa an gabawa da bayan suna matsayin a cikin wannan saboda a cikin sai nan daga cikin wannan in har shi ya zama ya zama ɗaya ne a cikin zo wani annabi ne ne da yake annabi hudu ne ko annabi sabin ne sai da shi ba baya da shi a cikin ba ba a ne da ya gaba da shi ya yi wani a matsayin a saboda annabawa da ba ɗaya ne suka so da kuma ba ta cewa su annabawa ne kamar yadda komin malamanka in a gaban malaminka idan aka ce me ya sunanka za ka ce musa ne ibrahim kuma da ne mai shi ma waye wane ne kai za ka ce isa ne musa ne za ka ce malam musa malam kamar wani ne saboda ka annabi isa isa manzo zai ce waye wani ne zai ce isa ne ba zai ce annabi isa ba ne ko annabi isa ne
Thank you.